الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو الصبر شدة قوة شادية شكرا دبو بيو دا أشرين دا دايا ذا مفارقة للتافن آه المرشد المعين على ilmi daruri wanda aka fi sani da ibnu ashir ibnu ashir a wallafar malamin da ya shahara da suna ibnu ashir shine abdulwahid ibnu ashir daya daga cikin malamai na mazhabar malikiya abdulwahid ibn ahmad ibn ali بن عاشر الأندلسي الفقيه المالكي الله يساك مسد الخير wannan littafi littafi ne mai fa'ida kwarai da gaske wanda ya daga cikin littattafai waɗanda suke mabadi'uli na karatun fiƙihun malikiya ga waɗanda za su fara karatu a littattafai na fiƙihun kuma tare da zamansa dai takaitacce za mu ga bai da yawa sosai amma kuma ma'anonin da ya kunsa mai suna da yawa suna da yawa kwarai-kwarai da gaske Allah ya saka masa da alkhairi to kai tsaye za mu tashi a muƙaddima يقول عبد الواحد يقول عبد الواحد بن عاشري مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا أقسام مقتضاه بالحصر تمز وهي الوجوب الاستحالة الجواز ونايس لكم صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالعون من الله المجيد من نظم أبيات للأم من نظم في نظم أبيات لأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد المالكي تمالتي a ya ƙulu abdulwahidi wani bawan Allah da ake kira abdulwahidi ya ƙulu yana faɗa ibnu ashirin ɗan wani mutum da ake kira ashir shi sunansa abdulwahid sunan mahaifinsa ahmad ɗan aliyu ɗan ashir sauraka ɗan ashir ɗin ɗaya ne daga cikin sunayen kakanninsa Uh, sai ana jingina masa saboda takaitawa kuma da shi ya shahara kuma da wannan sunan littafin ya shahara duk da ba shi ne sunan littafin ba sunansa al-murshidul mu'inu ala ilmi daruri e, mai shiryarwa kuma mai taimako akan ilimi na lalura e, shi ne sunan littafin na'am ai ba matsala sautin mm. ba matsala bai bata mana aikin to sai ce mubtadi'an kuma ina mai farawa ai halu kauni mubtadi'an halin kasancewa ta ina mai farawa bismil ilahi tare da neman taimako da sunan Allah abin bauta alƙadiri wanda yake mai iko akan komai hanya da ya ce ta magabata cewa duk sanda za ka fara abu to ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi dukkanin godiya ya tabbata ga Allah allazi wannan da allamana ya sanar da mu min al'ulumi na ilmomi ma abin nan da kallafa na ya ɗora muna aiki bihi da shi shi ne alfurudul a'yan farillar da wani ba zai ɗauke ma wani ba saboda haka kai za ka yi abinka kaga sallah harkar tsalki azumi da makamantansu wannan wani baya ɗauke ma wani baka cewa yau ni dai na gaji ba na sallah saboda haka abokina ya yi min ko ƙanena ko ɗana to allah maɗaukakin sarki shi ya sanar da mu ilmomi waɗanda aka ɗora mana aiki da su ba wani ba saboda haka in ka yi sallah ka yi ne ɗa'atan lillahi biyayya ga allah ko sai ce to salla ala muhammadin allah shi salati bisa ga annabi muhammad wa sallama ala muhammadin allah shi salami ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato tsira da aminci su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalan gidansa su ne banu hashim alu aliyin alu aqilin alu ja'farin wannan alu abbasin su ake kira ali ɗinsa guda hudu a wasu malamai su ko malamai suna cire wasu daga cikinsu wa sahabihi da kuma sahabbansa ɗalibansa almajiransa wal muqtadi da wanda ya koyi da annabi to shi ma salati na ya shafe shi kaga in baka koyi da annabi to babu ruwan malam da kai baka shiga cikin addu'a ba wa ba'adu bayan abin da ya gabata na basmala da hamdala da salsala da taslimi to fal'auni taimako min Allah ya tabbata daga Allah almaji da Allah da yake mai girma bi ma'ana ina roƙon taimako daga Allah ba wurin kowa ba fi nazmi abiyatin wajen waƙe wasu baitoci lilummi ga wanda a jahili wanda bai karatu lilummi ne amma saboda wazani to shine sai a yi naƙalu lilummi tufit ga wanda a jahili ummi shi an ka saboda haka asalin littafin na jahilai ne wayanda yanzu za su fara karatu a fikiu kuka ya kun tsuha kun tsuha kun kai wa ladaina ko to sai mala ya ce tufidu ne a ba dole a ce tufidi saboda wazani fi'ili ne amma dole a mai jarra a nan da daruratul wazin tufidi za ta amfani shi ummi saboda kai malami ko ɗalibi wannan littafi ba naka bane amma ka ɗauke shi to sanin gari na ya kai ka ba na ɗalibai bane su ɗalibai suna da nasu waɗanda an ka rubuta musu nasu don su irinsu ibn rushidin wanda za mu zo kansa wata rana eh irinsu misbahu saliki duk suna nan su anna ɗalibai a layin waƙe kenan har zuwa ka kai su tuhfatul hukami su lamiyatu zakaki ta alƙalanci eh azzakak alƙali akwai alƙalai cikin to tana nan ita ake karantawa a zaure in ka yi tuhufa to sai a ce ka samu zakaki sai ka karanta shi kamin ka shiga muktasar kamin ka fara lawali sai ka yi su saboda ko da alƙalanci ya zo to yanzu ka san ma'anar alƙalanci ka san sharuɗan alƙalanci ka san hukunce-hukunce da suke da alaƙa da shi tana nan shi ma waƙe ne zakar ba ku san littafin ba? eh? eh? na'am? to aiko zakar yana cikin littattafan da ake ji da shi a harkar alƙalanci ba a naɗa ka alƙali ƙasar nan a da sai ka san zakaki na yi mamaki a ce ba kusanta ba saboda littafin mashhur shahararren littafi ne musamman a makarantu na zauri ko ana samu ne har yanzu shi abban sani ba amma dai da na san ana sai sai kasuwa ana sayar da shi kasuwa to wannan shi ne to sai malam ya ce wannan littafi zai kunshi abubuwa guda uku su ne zai fada na farko fi aƙadin lash'ari shi ma na ƙalo za a yi kaka ce ash'ari fi na ƙadin lash'ari za a yi magana a kan fahimta na aƙida na al'ash'ari shi ne abul hassani ɗan ismail al'ash'ari wanda ana jingina ash'ariya zuwa gare shi to amma shi kamar da malamai suka yi rubutu malami ne da yake da ahawal farko abin da ya fara mu'tazilanci eh ya yi shekaru ciki sai da ya kai mujtahidi a a mu'tazilanci daga baya karatu ya karatu sai ya gano mu'tazilancin ba kyau sai ya dawo ash'ariya shine tawili ga sifofin Allah da kuma wasu abubuwa dai kamar taƙadimul aƙali alal naƙal dama waɗanga abubuwa guda biyu su ne bambancin ashariya da ahalus sunna ta'awilus sifat ko tafwidus sifat shine tafwidi na ma'ana sannan kuma da taƙadimul aƙali alal naƙal cewa a wurinsu hankali hujja ne mustaƙillan shi kaɗai ana hujja da hankali su kuma halin sunna suka ce a hankali sai dai ya biyo bayan nassi sharaɗi ne na fahimtar nassi sai da hankali amma ba a dogaro ga hankali shi kaɗai a nan ma za ku ga za mu karanta bayanin nashi to sai dawo wannan babin to daga baya kuma ita ma ash'ariya ɗin sai ya barta sai ya dawo mazahabar tabbatar da sifofin Allah da kuma tabbatar da nassi akan hankali ko ba ta da caji ga tana abin nan sai a duba mana ita wannan sautin nata sai a hankali ana fahimtar wannan ko? ko to tsawara mu ajiye eh kunna mana ita wata an kashe Allahu akbar a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kamar na kunna don na ga dan jako yawo to sai a ɗan rage ta kaɗan a ɗan juya ta a'a yawwa allahu akbar yawwa insha Allah haka zai to wannan sai ya dawo aƙida ta tabbatar da sifofin Allah ita ce aƙidatu ahalis sunnati wal jama'a to shi yasa su wayanda ba su da wannan binciken sai suna tabbatar mai da wayancan maganganu da ya yi a wancan zamani lokacin da yana martaba ta a shari'a da shi zai sun ɗauko aƙida sai su jingina masa ya rubuta littafai guda biyu wayanda ya nuna bara a haka littafi na farko maƙalatul islamiyyina littafi na farko al'ibanatu an usulid diyana to wannan littattafai guda biyu su za su tantance maka aƙidar wannan bawan Allah su to jingina masa cewa fi laƙade ash'ari ko fi aƙade lash'ari a in yana nufin cewa hayyabar duniya wannan shine fahimtarsa to wannan akwai abin dubawa a ciki ba haka abin yake ba ya bar wannan mazhaba kuma a ƙa'ida in mutum ya bar fahimta ba a jingina ta zuwa gare shi ina fatar an gane kama su shi kama abdulwahid tunda yana goyon bayan ash'ariya to kaga dole su jingina ta zuwa gare shi don su sama mata hesu kariya wa fiqh maliki na biyu kuma littafin zai kunshi bayani akan fiqhun malikiya wanda shine asali a layin sufanci kuma wa fi ɗariƙatil junaidi a ɓangaren sufanci kuma za a yi bayani ne kan fahimtar aljunaidu asaliki wanda yake mai ibada wanda ana ce mai sayyidu ba'ifati shi ne jagora na tahiyar sufaye shi sufanci kamar yadda mun karanta mun yi bayani a karatun minalul mannan ko karatun farko ne cewa sufaye kala-kala ne akwai sufaye na farko waɗanda su fahimta su shine a fito na fito kawai da ibana fifita lahira akan duniya da kuma kankame ma da'a ga Allah banda wannan babu wani abu to za ga ire-irensu in kana karanta majmu'ul fatawa ne shekul islam irin su hayyabansu yake yi to sai jahili ya ɗauka kamar yana yaban duk wani sufi ne ba haka ba ne ai in ka koma wasu littattafai kamar irin su alistiƙama nashi da sauran littattafai irin su alistigasa za ka ga kuma yana kafirta su ibnu arabi abba'i alhatim cewa ba musulmi ba ne irin su alhallaji irin su ibnu saba'in kafirta su yake to duk sanda ka ga shekul islam yana rabon sufaye wancan aji na farko yake magana shi janairu kuma yana ciki za ka ji harina cewa ɗariƙan sufancinmu to an rataya shi akan alƙur'ani da sunna to kaga wannan sufanci ai kowa akan shi yake in har shi a sufanci to amma a yanzu babu wanga sufanci duk wanda ya jingina kai ne ga sufanci to sufanci ne na su ibnu arabi ibnu saba'in da makamantansu alhallaci wannan duk malamai sun yi ittifaki arnani an samu ijima'i na malaman shari'a cewa ibn arabi kafiri ne sai su sufaye to da shi ahmadu tijani da shi shehu ibrahim inyas sufancinsu na ibn arabi ne ba na su janairu ba ne don ka aima yaudara shi yasa in kana karanta kashiful ilbas da shi shehu ibrahim da jawahirul ma'ani da kaji sun ce ƙala shaikhul akbar wal kibritul ahmar ko ƙala shaikhul azam to ibn arabi suke nufi shi wannan da ibn taymiya ya ce arni yana da littafin fususul hikami da alfutuhatul makiyya suna nan a aƙida ce an fir'auna musulmi ne ya musulunta kamin ya mutu a aƙidansa eh ibn arabi ba sannan a aƙidarsa komai Allah ne wahadatul wujud eh shi da aƙidarsa komai Allah ne wannan aƙidarsa kenan so to kaga yana da aƙidu batila to su shehu ibrahim da ahmadu tijani can ne masharabinsu can suka tsotso sufanci sau da haka sufancinsu bai da alaka da su junaidu bai da alaka da su abdullahi attusturi su ma'arufin karahi ba su da alaka da wannan wannan sufaye ne ahalus sunna su kuma su ibn al-arabi arna ne maguzawa ne kamar da shekul islam yake sifanta su to shi ne jahili su wannan yaren yan bid'a sai su ɗauko majmu'ul to ai gashi shehu islam ya yabi sufai kaza kaza kaza saboda yawa dara ta yi kuma kusan ibnu taymiya ba mu ne almajirai ibnu taymiya in yayi magana mu za ku tambaya me yake nufi mu ke da littattafansa mu muka karanta littattafansa sai ku tambaye mu magana kaza da ibnu taymiya kowace ce za mu ba ku amsa in kuma kuskure ya za mu gaya muku mu ba ma shayen mu cewa ne ya yi kuskure ku ke jin tsoro a ce shehu ya yi kuskure mu ba ma tsoro tarbiyyar da ya ba mu kenan shi ibn taymiya sau da haka ba da ku yake ba ba irin sufancinku yake yabo ba yana yabon sufancin su aljinaidu su sahal bin abdullahi tusturi su alhassan albasari sufancinsu yake bayani su kuma sufancinsu ya rataye ne da alkitabu sunna gyara zuciya daga miyagun ɗabi'u da siffantuwa da halaye na gari wannan shine kawai sufanci ku kuma naku komai Allah ne ko ba gaba ne kuma shehu ibrahim inyas yana da wannan aƙida ahmadu tijjani yana da wannan aƙida cewa komai Allah ne a cikin jawahar ma'ani ma abin da ya ce duk allolin da ake bauta masu bautar su ba su bauta ma kowa ba sai Allah saboda Allah ne ya tajalli cikin allolin shi yasa lokacin da ake bautar su Allahn ake gani ba wai su ba sannan asirul akbar wa nurul abhar na shi shehu ibrahim ya faɗa cewa akwai makamin da bawa zai kai bai ganin komai bai ganin kowa sai annabi muhammadu alhaƙiƙatun muhammadiyya kenan in ya sake tajalli kuma ya sake tajalli cikin alhaƙiƙatul ahmadiyyatul muhammadiyya to ya ƙara zuwa ga wata martaba kenan haka zai ta tahiya zai ta tahiya sai ya yi fana'i cikin Allah ya ƙari in ka tambaye me ya haza zai ce maka Allah haza Allah haza Allah cikin asirul akaba ya ce shi da kai ne ya ce wa sahibu hazal maƙami kafirun shar'an wa huwa mu'minun haƙiƙatan mai wannan maƙami hukunci kan na shari'a da ƙur'ani da sunna arne mu ma mun yarda amma iliminmu na hakika musulmi ne shi ma an mumini to wani irin kan gaba kan bayi ne so to na yi wannan bayani ne don ka a rudar da kai kara ɗauko majmu'ul fatawa ko al-istiqama sai a ce maka ibn taymiya ya yabi sufaye to suwaye kashi uku ya kasa sufaye don mai bayani cikin minan manan kashi uku ya kasa sufaye suna nan waɗanda ya yaba daban da sauransu to duk sanda tun daga lokacin da mun kai wannan walƙiya ba su sake motsawa ba ba su sake motsawa sai sun kalaye Allah eh to wannan shi ne saboda haka can ƙarshen littafi zai yi bayani kan sufancin za ku ji duk abubuwa ne na akhlaq ya kawo babu wani abu da ke da alaƙa da wata shiririta Allah ya sauwaka to sai ce wahaya a wahaya sai ce wahaya ita muƙaddima likita li'itiqad ma'ana wannan gabatarwa ce wadda ake kira da muƙaddimatul likita li'itiqad zai bayani akan muƙaddima dangane da tauhidi irin nasu na ash'ariya eh tabbatar da abubuwa a hankalce ba tare da nassi ba yawa amma mu ahlus sunna zamu ji duk abubuwan da ya kawo wasu mun tabbatar da su ne da dalili amma hankali shi ya taimaka ma dalilin wajen fahimtar shi dalili ne to sai ce muqaddimatun gabatarwa ce likita bil itiqad mukaddima ko mukaddama don ana faɗa gabatarwa ce ga aƙida tauhidi mu'inatun mai taimako ce ƙari'i ƙari'aha mai karanta ta duk wanda ya karanta ta za ta taimake shi alal muradi akan abin nufi dangane da tauhidi to yanzu ya bayani akan hankali wannan bayani sai an kula sosai za a iya fahimtar shi wa hukumuna hukuncinmu al'aƙali hukuncin hankali dama akwai alhukumu shari'i shi ne wanda ke da alaƙa da ƙur'ani da sunna sannan akwai alhukumu al'aƙali to hukuncin shari'a ya ma'aruf ko shi ne khitabullahi ko al-muta'alliqu bi af'alil ibad shi ake kira hukunci na shari'a maganar Allah subhanahu wata'ala wadda take da alaka da ayyukan bayi to akwai alhukumul aqali kamar yadda mun ka faɗa su hankali mazzari ne a wurinsu wajen tabbatar da aƙida ko tauhidi wanda haza khilafu mazhabi ahli sunnati wal jama'a sai ce to ma'anarsa qadiyatun wani hukunci ne bila waqafin ala adatin wanda ba a tsayar da shi ga al'ada ba auwa in jala haka kuma ba a aza shi akan ajewa na shari'a jala wanda ya bayyana ba saboda haka akwai alhukumu al'akali akwai alhukumu al'adi akwai alhukumu shari'i hukunci uku gare mu akwai hukuncin shari'a akwai hukuncin hankali akwai hukuncin al'ada to sai ce in an ce hukunci na hankali shine wanda ba a tsayar da shi ga hukuncin al'ada ba ma'ana ba al'ada ta hukunta abin ba sannan ba shari'a ta ajiye wannan hukunci ba awwada'in ay awwada'in shar'iyyan jala ko abin da shari'a ta ajiye a matsayin hukunci ko alama jala wanda ya fito fili ya bayyana to huwal hukumu al'aqali duk abin da bai da alaka da shari'a tabbatarwa ko korewa bai da alaka da al'ada tabbatarwa ko korewa to shi ake kira da alhukumul aqali shine hankali ya kore abu ko ya tabbatar ba dangane da al'ada ko komi ko shari'a ba to shi ake kira shi ake kira hankali waye zai ba misalin alhukumul aqali ba al'ada ba shari'a ba ko tabbatarwa ko koriya na'am a'a ba constitution ba constitution bai shiga hukuncin hankali na'am hukunci ne na hankali kamar zafin wuta eh dubu ɗaya ta yi ɗari biyar yawa domin samu biyu zafin wuta ya an taɓa wuta za a ji zafi eh wanga hankali ne eh a ba hankali ba ne abinda hankali ya tabbatar ko ya kore shi muke so mun samu biyu cewa dubu sun fi ɗari biyar wuta in an taɓa tana kuna na'am ina na uku alhukumul aqali kawai zalla hankali an ka dogara gare shi ba al'ada ba ba kuma shari'a ba na'am kun shiru na'am don kana zuwa munazara da wani sai ya kawo ma hukumun akali to yana da kyau ka san shi eh suka ce to aza hukumun a galiyu ni shari'a ne ke bukata ko ba haka ba akwai inda zai ana iya hujja da hukunci na hankali in bai saba mana shari'a ba ko shari'a ba ta zuta ce ga abin da za a yi ba to na hankali lafiyayye yana da ta cewa ku ƙara mana su zama uku sai a samu wuturi sai mu wuce na'am a wannan ba hankali ba ko hankali ne eh ko kun sallama mai na tsaba sama ba ta ruwan kudi ruwan mi take yi to shi ma hankali ne to hankali muke bukata na'am hankali muke bukata kun yi shiru ko a wuce dai a shiga kashe kashensa don shi ma an ka kasa shi kashe shi alhukumul aqali kamar yadda alhukumul shari'i kashe kashe to alhukumul adi fa ina misalin sa shi kuma hukunci ne zalla al'ada ita ta tabbatar da shi eh in an ce hankali ne ko al'ada eh hankali da wani eh to al'ada al'ada muke bukata mm. na'am bisa ga al'ada to ina mun samu guda ina na biyu to ya yi alama karfi tana ga mai kyau to ina ina misali na uku alhukumul adi al'ada kawai abinda tajariba ta tabbatar da shi ta mutane na'am ana samun raba kowane lokaci yau to sai ka yi kaidi sai ka kayyade na'am lokacin lokacin hunturu ko to yanzu dai an fahimci abin da ake nufi da alhukumu al'akali da alhukumu al'adi ko? to sai kashe-kashensa ya ce aka samu mukuta karkasuwar abin da yake bayyanawa shi alhukumu al'akali sai malam ya ce tumaz ana rarrabe su bil hasari tare da takaita shi cikin wasu abubuwa da zai ambata ma'ana da su ne yake rarrabuwa da waninsa wahaya su ne alwujubu akwai wajibi alhukumu la'akali alwajibi na ɗaya kenan alistihalatu sannan akwai alhukumu la'akali المستحيل سنة الجواز حالت أكوي الحكم الأقلي الجائز أكوي نواجبي أكوي كما نكوريوا أكوي كما نحالت kunji karkasuwan ta fuskar abin da yake bayyanawa yake hukuntawa shi alhukumu al'akali to ta nan ne an ka abin nan to ga bayaninsu fawajibun idan an ce alhukumul akali wajibi shine la ya kabalun na faya bihal shi baya karɓar korewa ko yaushe tabbatarwa yake kamar ka ce allahu kadimun wannan hukumin ne akaliyun a wurinsu sannan kuma na wajibi bi ma'ana Allah bai da farko shi ne ma'ana Allahu shi suke nufi da Allahu ƙadimu an gane ko yawwa Allah baya da farko to wannan sun ce hankali ya tabbatar da wannan kuma bisa ga wajabci bisa ga bisa ga wajabci sannan wa ma abas subuta duk hukuncin da yake karɓar tabbatarwa sai dai korewa akalan a hankalce almahal shi ake kira korarre ko abin korewa eh kaura ce Allah bai da farko Allah bai da ƙarshe misali to hankali ya kore karewar ubangiji hankali ya kore gajiyawar ubangiji eh na batar an gane to sannan ya ce na uku wa ja'izan shi kuma na ja'izi ma ƙabilal amraini sim aisim ja'izan ka sa mai suna da cewa ja'izi ne hukunci na hankali ja'izi ma ƙabil al'amurai ne wanda yana karɓar tabbatarwa yana karɓar korewa ana iya yinsa ana iya barinsa kamar ruwan sama kamar ba da arziki kamar ba da lafiya haza hukumun aƙaliyun ja'izi don ba dole ne allah shi ruwa ba ba dole ne Allah ya ba da arziki ba eh ja'iz ne ba Allah ne ya shiryar ba ya ba da shirya kamar turu manzanni wannan duk suna daga cikin abin da suka ce babin ja'izi yake don Allah ya gara ma yana iya ƙin turo manzanni ko ba haka bane kuma sai shi amfani da abin da yake ya ga dama kuma sai mutane su bauta mai a haka ɗin kuma ba tare da an turo manzo ba kowa sai a same ilhami gwargwadon yadda an ka ƙaddari abin da zai kasance makomarsa to sai malam ya ce ilab daruri su uku ɗin nan da ya kasa da alwajibu da alwujubu da almustahil da aljaizu to kusim an kakkasa su ila daruri zuwa ga daruri wan nazar da kuma nazari kowanne daga cikinsu akwai alhukumul aqali alwajibi an nazari kuma akwai abdaruri shi ma alhukumul aqali almustahil akwai an nazari akwai abdaruri sannan alhakumul aqali aljaiz shi ma akwai addaruri sannan kuma akwai annazari addaruri shine ma la yahtaju ila bahasin aw nazari duk abin da bai da bai buƙatuwa sai an yi bincike ko nazari to wannan shi ake kira darura abin da bai ba sai kayi tunani ba ba sai an yi bincike an zurfafa bincike ba kai tsaye mutum na iya fahimtarsa kamar sanin Allah saman mini haza la ya hataju ila bahasin eh ko kuma sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne haza la ya hataju ila bahasin aw nazrin to wannan ana kira ne daruri amma abin da ke da bukata sai an yi bincike irin Allah na da sifofi yana da kaza yana da kaza da sauransu eh wace siffa za a tabbatar wace siffa za a kore wace siffa ajja'izi da makamantansu to wannan sai an yi kwakwaran bincike to wannan shi ake kira da annazari shi ake kira da annazari wannan babu ya ɗauko shi ne daga littattafan ilmul mantiq sai ya shigo da su anan saboda sun cakuɗe ilimin usulu dini da kuma mandiki to wannan dai shine a takaice karkasuwa hukunci na hankali to sai ce awwalu farkon wajibin abin da yake wajibi tilas ala bisa gaman wannan da kullifa an ka ɗora mai ibada mu makkanan kuma halin kasancewarsa yana da dama min nazarin na bincike shine an yi arifallaha ya san Allah wannan shine abu na farko da an ka fara kallafa ma mukallafi to akwai saɓani wurin malamai cewa shi menene awwal wajibin to kamar yadda ya faɗa al-ma'rifa shine ma'rifatullahi haka wasu sun ka faɗa eh shine can tashihu imani wasu kuma sun ka ce a'a an-nazru an nazuru bincike tunani shi a farkon wajibi akan kowane mukallafi ka fara tunani game da janibin ubangiji samuwarsa wasu kuma suka ce a'a ashakku kwankwanto su ne mu'tazila sun ce awwal wajibin ala mukallafin shine shakka fi kulli shay'in kai shakka shine awwalu shay'in sannan daga baya abinda bincikenka ya tabbatar shi kenan wasu kuma suka ce su ne jamhuru ahalus sunnatu wal jama'a shine qaulu la ilaha illallah eh furta la ilaha illallah so da haka can malam mai ahadari da yace tasihu imani shine ma'rifatullahi yake nufi amma jamhuru na malaman sunna sun ce a'a abin da yake wajibi ga mukallafi shine ya furta la ilaha illallah sannan daga baya ya yi bincike ya yi karatu ya san abin da la ilaha illallah din ta kunsa kuma shine alƙaulun raje shine sahihi cewa duk wani mukallafi to abu na farko shine ya furta la ilaha illallah eh wannan karatunmu na alfiyatu tauhidi ta al-etiyobi shi ma mun tattauna wannan matsala ko darasi na ɗaya ko na biyu ban iya tunawa in dai an koma za a ji bayanan insha Allah warrusula kuma ya san manzannin Allah bis sifati tare da sifofin Allah mimma daga abin da alaiha a kan wa'yannan sifofin nasabal ayati Allah ya kafa alamomi shine ayati anan bi ma'ana tun da shi Allah ba a ganinsa ko? to ana sanin sane ta hanyar sanin sifofinsa sifofin nan su kuma ya kakkafa ayoyi a kai kamar ikon Allah siffan ƙudura to za ka fahimce ta ne ta hanyar halittu kamar halittar sama halittar ƙasai halittar kai karan kanka ka san cewa wanda ya wannan aiki babu shakka akwai ƙudura tare da shi to sai cewa kullu takalifin duk wani doka duk wani takalifi wata ibada to bi sharɗil aƙal ma'ana bi sharɗil aƙali yana tabbata ne da sharaɗin hankali in ba hankali ba maganar bauta kamar yadda muka yi bayani a ɗazu ma'al bulugi tare da balaga eh bidamin na fitar da jini in mace ce jinin al'ada kenan ko au hamlin ko ɗaukar ciki idan ta yi aure sai aka ga ciki ya bayyana to wannan alamu ya nuna cewa a ta balaga wannan alamomi guda biyu sun keɓanta ga mata au bi maniyin ko fitowar maniyi wanda an yi tarayya tsakanin maza da mata shi ma alamu ne na balaga au bi imbati sha'ar ko kuma bayyanar gashin mara shi ma alama ne na balaga tsakanin mata da maza an yi tarayya au bi samani asharatin haulan zahar ko kuma aka samu a wato cikar shekara goma sha takwas zahar da ya bayyana idan mutum mace zan ba ta yi haila ba ba a gama ni ba amma ta kai shekara sha takwas ko namiji to shi ma ana hukunci cewa sun kai manzila ta takalifi duk da akwai saɓani wasu na cewa ƙasa ga sha takwas ɗin to amma dai wannan shi ne abin da shi malam ya kawo a nan alamomi ne na abin to sai malam ya ci gaba da bayani duk da tun da mun samu baiti sha hudu ko da kamata ya mu tsaya na in mun dawo sai mu shiga bayani akan asifatul wajibatu lillahi ta'ala sai a fara bayani game da sifofin Allah sai mu tsaya nan sai a shiga na hau insha Allah na'am na'am abinda an ka kore ko ka ce almustahil shi ake kira almustahil ko alistihala masdari ne na istihala yastahilu istihalatan shine abin da duk za a yi bayani kansu insha Allah babe na gaba za a yi bayani akan alistihala aljaiz duk za a yi bayani a kansu sosai kowa ya fahimta ko to sai a ɗauka na hau سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته